الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الإخوة والأحباب yau Allah madaukakin sarki ya kawo mu na shida daga cikin kwanaki guda goma da aka ware domin gabatar da wannan daura a cikin littafai guda hudu sannan kuma aka zabi kwanaki biyu su zama ranakun hutu wato alhamis da juma'a yau Allah ya dawo da mu asabar yau sha tara ga watan بعد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دون ليلة دريب دون أربعين وما يوم الشمال الشدة ووتن آية ميلادية لبوبي لبوم شاء ترى وأن الدورة تنازوا daga masallacin Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi dake layin Zamfara a unguwar Tudun Jikun kuma a garin Zaria sannan daular kacukan ɗinta tana zuwa ne a ƙarƙashin markazin wa'ayin islami da izinin Allah za mu fara da littafin farko wato qasidatu unwanin hikam ta الشاعر العلامة المحدث أبو الفتح البصري عليه رحمة الله تعالى بإذن الله كما زام تاشي بيتنا ثلاثين دشدة بإذن الله بسم الله
لا تود لا تودع السر الشاء يروح به فما عاون من في الجو سرحان لا تحسبن سبا عن واحد فلهم فستحصيهن ألوان ما كل ماء كصداء لوالده معا ولا كل لوت فهو سعدان لا تخدشن بمقل وجه عارفة فالبر يخدش همومك وليان لا تستشر غير لب حازم يقظ قد استوى فيه إصرار الجلال وفرسان إلى ركب فيها أبر كما في حرب فرسان وليه لمعافيكم مقدرة وكل أمر له حد وميزان فلا تكن عجلا في الأمر تقول فليس يحمل قبل الموت بحران لا تودع السر وال لا تودع السر وال لا تودع السر والشاء يبوح به فما رعى ظلم في الدور سرحان فما رعى ظلم في الدور سرحان لا تودع السر والشاء يبوح به فما رعى ظلم في الدور سرحان لا تودع السر والشاء يبوح به فما رعى ظلم في الدور سرحان لا تحسبن تبرعا واحدا فله لا تحسبن تبرعا واحدا فله غرائز لستحصين ألوان فرائد لك تحسين ألوان لا تحسبن تبرعا واحدا فله غرائز لستحصين ألوان لا تحسبن ضرعا واحدا فلهم ضرائب لك تحسين ألوان ما كل ماء كصداء لوالده ما كل ماء كصداع بوالده نعم ولا كل نوم فهو سعدان نعم ولا كل نفس فهو سعدان ما كل ماء كصداء لوانه نعم ولا بمغفل وتعارفة فالبر يخفشه مغل وليان لا تخدشن بمغفل وتعارفة فالبر يخدشه مغل وليان لا تستشم غير ذنوب حازمية قد استوى فيه إصرار وإعلان لا تستشم غير ذنوب حازمية قد استوى فيه إصرار وإعلان فلا تش... فللتلامي فرسان إذا ركبوا فيها أبوا كما للقوم الفرسان وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان وكل أمر له حد وميزان وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان وللأمور مواعيد مقدرة وكل أمر له حد وميزان فلا تكن عاجلا في الأمر تقدره فلا تكن عاجلا في الأمر تطلبه فليس يحمل قبل المبدل حرام فليس يحمل قبل أن يؤتي كفران فلا تكن عاجلا في الأمر تقدره فليس يحمل قبل المبدل حرام فلا تكن عاجلا في الأمر تطلبه فليس يحمل قبل أن يؤتي كفران
Thank you.
فما رأى غنم في الدوب الترحال لا تودع السر والشاه kada ka sake ka aje ka ba da sirrinka wa sha'an da wanda ya kasance ne ya ɗashi makaryaci kuma in an ce wa sha washi siga ce ta mubalaga ta alwashi alwashi alkadib alkadi sun sa daga cikin akwai abin da suke ce mishi asidkul mazmum akwai gaskiya amma a bar da ni min anwa'i asidkul mazmum ifsha'u sirri akhik daga cikin gaskiyar da ba a tanta ka je ka yada sirrin dan uwanka gaskiya ka faɗi ko ba gaskiya mutum ya faɗa ba misali mutum likita ne wani ya zo wajen sa ya zo ya duba shi ne da lafiya sai ya faɗan masa ciwon ya gano ciwon da ke damun wannan mara lafiya to baya halatta bayan ya fita wani ya shige ce masa ai kun ga wanda ne ciwo kaza yake da shi wannan yana daga cikin adabu tabi a mutunce sannan kuma a duniyarci su ma haka suka ci sanin ciwon da ke damun mara lafiya to hakkin sani in likita ya gano wannan ciwon to baya halatta ya faɗa ma wani mun gane na biyu mai ba da fatawa wani ya zo tsakanin shi da Allah ya zo ya maka tambaya a matsayin ka na mai mufti mai ba da fatawa ya faɗan maka sirrorinsa to baya halatta ka bayyana shi ka ce ai wannan dan kaza yake kaza kaza kaza baya ci mun gane to to shine wannan la tudi istirra wa sha'an yabuhu bi hakka take ka je ka yada ka je ka bada sirrinka ga wanda ya kasance wa sha'an makaryaci me yada sirruwan mutane eh kaga abin nan نبئت نبئت أن أبا, أبا القابوس أوعدني لمخبرك الواشي علي وأقدر لمخبرك الواشي علي وأقدر نجي النادرة الديان مؤلقة لمخبرك الواشي علي وأقدر يسمون من دي باك لاباي يا من شر يا يا يا يا يا يا مكانها تعيش ko na faɗi sharri ko na faɗi ko ban faɗi da sharri ya mutu domin wa sha'un mai shi washi kaga zai ce da mukhbiruka alwashi alayya wa akthar kun gane abin da ake cewa tudi auda'ahu auda'ahu yudi'uhu al-ida ko kuma a ce wadi'a ajiya ko eh ولم وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد من يوم ترد الودائع جي جي لبيد بن ربيعة العامر شين كك بعد أزية سرك da mutumin da ya zama wa sha'an mai yada sirrin mutane ya buhu bihi zai je ya bayyana an an ce baha ay azhara baha ko baha bihi shi yasa suka ce al-mubah lughatan al-muzhar al-mubah lughatan al-muzhar ana nazari akan al-ahkam at-tafsidiyyah al-khamsa sai a ce al-ibaha wal mubah lughatan eh al-muzhar abinda aka bayyana mun gane to da kan aka ce baha ko abaha abaha ai azhar bahadihi ai azhar mun gane yaje bayyana maka sirrin ka fama ra'a ghanaman fi dawl sihan fama ra'a sihan ghanaman fi dawl fama ra'a sihan ai karkeci bai taba kiwon ghanaman ba kai ba fi dawl a daji shi yasa suke da karin magana tun suke cewa manistar azziba faqad zalam man istara dhiba faqad zalam duk mutumin da ya ba kake shi kiwo yayi zalunci kaga ba azali wa hada almasal yudhab fi ja'l ash-shay'i fi ghayri mawdi'ihi sanya abu inda bai tantance ba sai ta man istara dhiba faqad zalam ay man ja'ala shay'an fi ghayri mawdi'ihi yu'tabaru eh zalim kisa ta ce az-zulmu wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi abin da ake ce ma azul shine ka sanya abu ba inda ya cancanta a sanya shi ba to da kamar ta'azi ba faqad bala eh lahu ayqala zadin wa saqa na'amati ko can karshe sai ce ne wa menene wa wa ikham tarhani wa wa tatfuli ma tatfuli التدخل التدخل الضبع كوراكي امتحان با كركيش له اي طلا ضبي ويدوكي شينا دا اي طلا ضبي وساقا نعامتي وقال شيني ولا سرحان كينا هو سرحان هو سرحان هو سرحان كركيش ذئب shi wato wannan yana cin bala'o'in yana cikin abin da alhaywanatul wahshiyya almuftarisa almuftarisa shadidatu liftiras suna da tana yana da fitina shi yasa masu sun ce ma bi idan jari'an ila ala ila ala gharami bi afsada bi dinin mar'i min irsihi ala al-mal wal jah kaga ne ko sai ka azzi sannan su ma da suka tashi ne wa akhafu an ya'kulahu dhi'b wa ja'u abahum isha'an yabkun قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قال من تسبيح تكشي تكشي ما أعدل هذا الذئب أكل يوسف وترك خنيفة جبابا sai shan sai wannan wannan kirki sai akwai shi da adalci kuwa sai ya cinye annabi Yusuf amma kuma sai ya bar rigarsa kaga sai da ya cire masa riga kenan sai da karkashin ya balla botiran sai ya cire masa rigarsa ya ajiye rigar gefe guda sannan sai ya cinye ba ya ba komai makareci ai baya baya ba baya ba su da amaratul kalim sun tabbata da a maganar su ma su wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ai wa ma kunna sadiqin law hakum tina'in lil ilahi to kaga shine wannan la ta'tadil la tab'an wahidan kakka da su mutane da bi'a da su shi yasa tun can da su ce annasu ala arba'i zara'i hunaka turabi wa hunaka ma'i وهناك هوائي وهناك ناري ترابي هوائي في ناري في في في في في, في, في هوائي ko haka suke sawa suke kasa dan adam da falasifa wannan tafsiri ne falsafi innama yuqassimuhu al-falasifa wa qad kuzzibu ala anna al-insana yakhtalif باختلاف الأرض كلها فهو على عناصر مختلفة متعددة لا يعلمها إلا الله cewa a katan da ɗan adam gida hudu ne shi ko ya zama maki sai su ce shi ne wanda zai zama mai saukin kai turaji sai ya zama bayi baya gane abubuwa turaji sai na yi masifaffe sai hawaii wanda zai da natsuwa ko ko ba haka suke cewa ba wannan tafsiri ne na sun ce so da ka mutane Allah ya halice su mabambanta ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة صدق الناس مختلفون في طبائعهم أجد أبي ذاك في سام حالا يا راسم بمبنتا بابن سليما مرسل amma ka samu wancan mai haƙuri wancan mafaɗaci ka samu wancan mai nutsuwa ka samu wancan kuma ba'i akwai harguwa da hayaniya wani ka same shi mai kaifin kwakwalwa wani kuma ka same shi galibi baya gane abubuwa kuma duk babansu ɗaya babar su ɗaya kaza khalaqa Allah kaza khalaqa Allah nas to la tahtaji Allah tab'an wahidan kakkada su mutane cewa dabi'a ɗaya ce falahum gara'izu suna da wasu ɗabi'u in an ce zara'in jam'u gari da ke suna ce musu al'af'alul insaniyyatul la iradiyya abubuwan da ba ka kake gayyato su ba ko ka so ko ka ki za su alhub alhub gariza soyayya gariza ce shi yasa wani zubin za ka gabata da tabari sai ga wani ya so wata kayan aka baka aka ce an haɗa maka da jiragen sama gabaki ɗaya na duniya nan ka aure ka ka ce wallahi ba ka san shi kuma ta mishi wata ta ga wani ta ce tana san shi ita kuma wata da za a ce ta aure to ko za a haɗa shi da jiragen duniyan nan gabaki ɗaya da dukiyoyin duniyan nan gabaki ɗaya ba ta to ce wallahi ba ta san shi gara mutuwa da shi ba kaga shi ne wannan gari da haka iyayya jarida ce amma musulunci da ya zo zabat al-gara'i musulunci sai ya sa ma gara'i ka'idoji sai ya ce la yanbaghi lil insani an yutliqa gharizatahu bal yanbaghi an yadbiqaha bil aql ya kamata hankalin mutum ya zama yana masa seki a wajen mu'amala da jaridarsa shi yasa min sifatin insanin muslim al-indibat musulmi mutum ne mai iya kama kansa shi yasa idan mutum za a ce ga wani ɗabi'arsa kullum aka gan shi kawai ya ta kai ta dariya man huwa huwa majnun haka mutumin da za a ce kullum shi kuma cikin fushi yake ba taɓa ganin dare shi ba huwa aidan yutabu qalil al-akh shi ma bai da hankali kaga in bi babu kenan so da al-ghara'iz tudbab yanzu nan sai kai dariya kuma sai a gama dariya kawai ka kame in an bata maka rai ka kanka ya baci sannan kuma zuwa wani lokaci sai hankalin ka ya sa maka natsuwa sai ka dawo daidai to kaga ghara'iz kenan nan ya ce ghara'izun على وزن فعائل صيغة تتا منتهى الجموع ولا تصرف نحو نحو باع ترك تا فما سبب الضرورة شيئية في شيء غرائز domin idan baka sa mata wannan tamilin ba to baitin zai kare la tahtabin nas tab'an wahidan falahum gara'iz lasta tuhsihin alwan ya kuka ji كاي لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم جرائد لست تحصيهن الوان وضروع شيئية جرائز الوان ɗabi'une malau masu launi da yawa ɗan adam mutane Allah ya halicce su ɗabi'unsu launin nuka ne mabambanta wani ka same shi mai haƙuri wani ka same shi mafaɗaci wani ka same shi kaza kai wani ma akan sa mishi suna amma kaga sunan nashi ba daidai bane sai ga wata sunan ta Halima mai sunan Halima ta yi haƙuri ba da ita nake ba Halima amma kuma sai kaga la hilma la an sa mata Halima amma kuma ba ta da haƙuri sai ka samu wani sunan shi Bashir amma la yubashi ko sai ka samu wani sunan shi Mubarak amma ghairu Mubarak mun gane duk da wani mawaki wai ya ce wai wa kallama absarat aina ka da laqabi illa wa fihi alamatul laqabi wai in ka ga duk da wuya ka ga wani da laqabi ba sai ka ga wannan laqabin ya tasiri a tare da shi amma wannan wani ka ganshi jamil amma laysa jamilan sai ka ce mishi jamil amma la zamala lahu ko to duk haka ne haka yake to ba wannan yana da wannan ke nuna mana bambancin sunayen Allah da sunayen su sunayen Allah ala haqiqatiha duk sunan da aka kira Allah madaukakin sarki da shi Allah ya kira kansa da shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kira sa da shi to wannan sunan yana nan haqiqatan a tare da Allah kuma za mu gani sifar Allah bi khilafina nahnu mun gane ɗabi'un mutane lasta tafsihin da ba za ka yi iyakance su ba ɗabi'un mutane ba za ka yi iyakance su to da ka ba ta cewa qaba'in nas ko gara'idun nas arba'un kuskure suka yi naniyun hawaniyun ma'iyun turabiyun haka suka ce hudu ko to kaga nan malam abul fatil musi yace lasta tafsihin wannan alwanun din abin nan ne عطف بيان من غرائز من غني لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم جرائز الوان من غني لست تحصيهن صدق لست تحصيهن جمله تي da ta raba tsakanin mubayyan da bayan mun gane mubayyan da bayan mubayyan ghara'ib alwan bayan mun gane so da ɗabi'un mutane suna da yawa me fa'idar wannan bai tun da ka san mutane qaba'i mukhtalifa to sai kai mu'amala da kowa a dauki maganar Sheikh Usman bin Fodi wa rahmatullahi alayhi wa ashirtu kull dalilin bima yulazimu kowa sai ka zauna da shi da abin da ya dace kowa ɗaya daga cikin magabata yana cewa yana cewa استطيع ان اجالس ولو ابليس yace ko iblis yazo zan iya zama da shi fa su'il kaifa tujalisu iblis yace ujalisuhu wa asta'inu billahi min sharri Allahu akbar zan zauna da iblis kullun sai in ta a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim mun gane وكل ماء كصدائه وارده نعم ولا كل نفس فهو تعبان ما كل ماء وقوة هو من كصدائه yake zama kamar ruwan da suke cin su sadda'u shine a'zabu ma'in inda al'ab ruwan da yafi kowanne dadi a wajen larabawa da hausa sai ka ce gwamba gada duk da mu gwamba gada ruwan ƙarya ne ko ba haka bane amma mu kaga a tatsuniyar a tatsuniyar hausa kaga ai gwamba gada har maganin ma'ul hayati ko ba ma'ul hayati sunan shi ba sunan shi ma'ul hayati ba ba ciwon da zai magani ruwan bagaja ba da tuniyar al-imam rahimahullah ma kullu ma in qasadda'in liwarihi ba kowane ruwa bane yake zama kamar ruwan bagaja liwarihi ga wanda ya tafi ya shashi in an ce wari shine wanda ya gangara ya je ibo ruwa fa awradu waridahum fa adla'ih dalwa kaga fa awradu waridahum ko busiri kuma yace wa rudda waridihim ko bil ghaibi hina zani wa rudda wariduhum bil ghaibi hina zani akuru ne ibar ruwan su wa sa'ata wata an ghamat buhayratuha wa rudda wariduhum bil ghaibi hina zani ko duk da kisa ba tabbata ba a tsira cewa ruwan sawat ya kace ko saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wutar kisira ta mutu ka annabin nari ma bil ma'i min badali ko ka annabin nari ma bil ma'i min badali wa annabin nari wa annabin ma'i ma bil nari min warini ko sai ce wa sa'ata wata an gabat buhayratuha ورد واردهم بالغيظ حين ظني to kaga wari kenan to shine wari sannan wardun idza warada al-buhayrata shariban balagha al-furata za'iruhu wan-nila kaga wardun idza warada warada shine gangarawa ka je ka sha ruwa mun gane shi kuma in ka sha ruwa ruwan ya baka sai a ce afdaraka waradtahu wa afdaraka وردت البئر فأصدرت البئر كاجي كشاوا عريجة في هو التقريج هو عريجة في ريجة كباك هو من غاني وشيني ما كل ما تصدار لوالده وقوة هو من yake zama mai shayar da mutum kamar ruwan saddawa ya kashe masa kishi akwai wanda idan mutum ya sha huwa ma'un milhul ماء ملح أيوي لا يوي الماء البحري الملح يوي لا يوي ruwan ruwan ruwan ruwan ruwan teku yana tafiyar da kishi ba ya tafiyar da kishi in ka sha shi ma sai ka samu damuwa yanzu idan ka je bakin teku ka tsaya in yana fesowa to har fuskar fuskar kawai za ka ji tana kishi baka taba ruwan ba baka komai ba in dai ruwan yana kumfan shi yana rigingimin nan da yake to da za ka yi haka kalata da sanka so za ka ka zama gishiri to balle ka shiga ko kuma balle ya watsu maka to balle ka sha kuma to da ka ga baya maganin kishi nan yana nuna maka cewa ba kowane abu bane kake ɗaukar sa mai amfani amma mai amfani ليس كل شيء تعتبره نافعا يكون نافعا لك وقد يكون الشيء نافعا لك ويكون ضارا لغيرك وقد يكون نافعا لغيرك ويكون ضارا لك zai yi wa wani abu ne amfani na amma kai bai amfane ka ba mun gane ma kullu ma in ka faddalin ne warihi ba kowane ruwa ba ne ake ɗaukar sa a matsayin a matsayin fadda'u wato ruwan bagaja ne shaye ne kosar da mutum ya magance masa kishi liwarihi ga wanda ya tafi shashi na'am eh wala kullu nafsin fahwa sa'adan sannan ba kowane tsoro bane yake zama kamar sa'adan shi tsiron sa'adan shine aladdu azwa'in nabati inda al-albai sun ce idan aka ba kunyi shi to yana yana sa in mace ce in taguwa ce yana ƙara mata nono sannan in namiji ne yana sa ya kiba ya zama lafiyayye shine suke ce sa'adan kaga sunan nashi ya kama da asalin sa ko min sa'adi السعد ما السعد ده سواكم السعد السعادة والسعداء mun gane ko da shi ne wannan a raƙun raƙumi na da nau'in ya kage yana da kaya ce domin ba abin da raƙumi ya fi so kamar ice mai kaya abin da yake da kaya ta shi raƙumi ya fi shi لا تخدشن بمطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تخدشن وجه عارفة بمطل لا تخدشن kada ka sake ka yayyakushi alkhadash shine yakushi la taqdishanna wajha arifati kada ka sake ka yayyakushi fuskar aikin arziki bi matsale ta hanyar jinkirta shi idan da aikin alheri ka tabbatar da aikin alheri ne amma sai ka jinkirta shi to ka yakushe shi a fuska kuma da ka yakushe shi din nan kana da kubba idan mai kubba ya yakushi ya ake ya ake gani kaga za a ga fuskar ta yi ta ta take ce ko to shi ne saboda haka jinkirta alkhairi ba a tace sun ce at-ta'anni at-ta'anni matlubun fi kulli shay'in illa fi fi'l alkhair ana san jinkiri da sanna sanna aikata komai amma banda aikata alheri in ka tabbatar da abin alheri ne wannan abin da ya sauki ka aikata in ba ka da tabbaci da lokacin ka ya wuce ba ka yi ba so da la taqdishan bi mafdin wajha arifatin ay la taqdishan wajha arifatin kada ka take ka ya kushi huskar aikin arziki bi maqali ta hanyar jinkiri al maqal ay manzo sun yace maqalu ghaniyah zulmun wa idha utbi ahadukum ala mali'in falyatba ko hadisin da ke bayani akan haramcin jinkirin biyan bashi da kuma me cewa ya halatta a yi hamala ko hawala ya halatta a yi hawala bashin wani ya koma kan wani falbirru ya hadishuhu maqlun walayyan falbirru kaga abin arziki kaga nan ya fassara mana arifa da me albir المعروف الخير البر الفاظ متقاربة فالبر يخدشه مظلم kullum kyakkyawan aiki aikin arziki ya hadishuhu mablu jinkiri na ya fushin sa walayyan da kuma nawa layya nawa kin yin abu da wuri layya mun gane so da ka albirru yahdishuhu mablu walayyan layyan mabdu ليست مفاعيل هو مصدر mun gane kyakkyawan aiki aikin arziki babu abin da ke ya kushi isa ya kata kata da shi ya lalata shi kamar jinkiri walayyanin da nawa in ka tabbatar da abu alkhairi ne to yi sauri ka sakka jinkirta shi in kai jinkiri shedan to yana nan وصية تجبع لا تش... لا تستشر غير ندب حازم يخذل قد استوى فيه إصرار وإعلان لا تستشر حقا المشاورة غير ندب لو أن متم اللي يكسل شيء متم اللي يكسل شيء ميتئ مقوبة شيء الندب الندب أي المنجب المساعد الناصر mun gane shine shine nadbi la tastashir ghayra nadbi kakka nemi shawarar mutumin da ya kasance ba mai taimako ba hazini wanda ya zama mai ƙarfin niyyar taimako ya kize wanda idansa abu ɗaya a farke ki ba malalaci ba ne kakka nemi shawarar wanda bai cika waɗannan sufofin ba an yakuna nadban وأن يكون هادما وأن يكون يقظا هذه من أوصاف المستشار sukukun mutumin da za a ɗauke shi ya zama mai ba da shawara ko shugabanni za su ɗauke mai ba da shawara to su ɗauki wannan ba wanda ya musu ihun siyasa ba haka ya kamata a yi in kawai za a zama mustashar kawai ba a yi ba shi yasa sukan kawo sharɗan wanda za a yi zai zama mustashar yana da sharɗa sun kai goma sha biyar daga ciki akwai al'ilm za ko da aure mutum zai nema su waɗannan sufofin su ake ɗaukowa su ake ɗaukowa ya aiki da su an ya kuna aliman bima tastashiruhu fi ya zama ya san abin da kake neman shawara ya zama ya san sannan an ya kuna amina ya zama amintacce wa an ya kuna adilan ya zama adil wa an yakuna kattaman li sirrika sannan ya zama in ka je kai shawara da shi ba zai je kuma yana yaɗa ma wani ba sai a to tsakaninka da Allah ne ku sani game da wani ya ba da bayani shi to gaskiya ko da kuke ganin shi kullum da tsangalallen wando da gemu da kaza kaza amma gaskiya yana da kaza yana da kaza na munanan da sun san Allah ya ce wala taqtumu shahada kuma ya ce wa aqimu shahadata lillah kuma ya ce illa man shahida bil haqq ya kafa hujjoji shikenan ya zuwa ya koma ce to wani wannan aure da kake nema ba za mu baka ba kawai sai domin wanda ya fi sanin ka a garin ne shi muka samu ne bayani kanka wanda bai san ka ba wanda bai san ka ba kaga magana ta lalata shi kenan sun haifar da gaba to duk wanda za a nemi shawarar sa ya zama zai koya asiri sannan shi kuma in a irin wannan ne wanda aka ba shawarar to shi ma ya koya masa asirin sa domin kauce da fitina to daga siffofin al-mustasharu ana cewa istasharahu ai qalaba mashwaratihi يعني مشاورة استشارة الحمد والسين وثالث طلب سمعنا سوى شاوره شيما أما تيمل استشاره وتيال مشاورة من ذلك أما دي اللغة الزمنية ينزو أنفع أنفع عند المستشار شيء صدر لك أقوى المستشار الطبي أقوى المستشار القانوني أقوى المستشار الهندسي كو دقة أقوى المستشار التربوي أقوى المستشار التعليمي dukkaninsu advisor abin da legal advisor medical advisor educational advisor waye duk ga su ba haka wannan lafazin consultant mustashar mun gane shine mustashar sau da haka la tattashi ghayra nafsi al-hazim al-yaqibi قد استوى فيه إسرار وإعلان شيء وجنس تبين هذا هو والدين da bayyanawa da koyewa duk ɗaya ne qadistawa fihi israrun wa ilal da koya abu da bayyanawa shi duk ɗaya ne a wajen shi bai da ba abu kuma bayyana nake yi a wawa ke da ce komai bayyanawa kuke yi a ai sai wawa ne zai ce komai yana bayyana hatta sirrin aka ce in za ku yi ku yi ku biyu laraba suna da karin magana suna cewa asirru fawqa sunayn laysa bisir sirrin da kuka yi kuka wuce mutum biyu to ba sirri ba ne in ka ji ya yaɗu to shi ke nan irin sirrin abin da ne nisbatun wa qala nisbatun fil madinati imra'atu al-aziz tuhawi fataha an nafs sirrin mata ne in ta tafi ku ce mata amana saboda na yadda da shi ne na faɗa miki ni ma ta faɗa miki ne sai yadda da ni to da amanatun amana wa sabawa wuta ita ma idan duk da ce mata amanatun amana wa yadawa wuta wata aya ce wannan a cikin kitabun raji gane gane shine wannan so da haka ba a mutumin da yake yake yake yake mutumin da bai koyi maka asiri ba kakkan yi shawararsa in kuma karanta kasida wahihi wanda suka karanta wahihi a cikin za su ga waɗannan masu yawa yi magana falin tajabiri sai ya kafa maka hujja sai ce falin tajabiri kursanun idarata ya ce ka ga jitu ya lamurran mutane shugabanci akwai tajabiri kursanun yana da yana da jarumansa idarata idan suka hau suka buga da gudu ba wanda zai iya kamo su akwai mutanen da za ka gansu Allah ya halitta su don su zama shugabanni akwai mutanen da ka kalli za ka ga Allah ya halitta su duk sufofin shugabanci suna da shi akwai kuma wanda duk yadda kai da su to ba za su iya maka shugabanci ba gidansu ma ba za su iya rikewa ba ko gidan shi bai iya rikewa ba kaga akwai irin wannan shine falitta dabiri kuftanu jiddu ya lamurran mutane na da na da jarumai na da gwaraza na da mazaje in an ce kusan jam'u fari fari shine ne al-mahir fi siyasati al-khuyub mutumin da ya zama ya iya jiddu ya da kai shine ake cin shi fari mun gane al-fari jam'u sai zan kusan idan ka duba suka ruga da gudu ba za a iya kawo su ba fiha a cikin wannan agagen na zuci da lamukan mutane a baru to in suka tashi za ka ga su suke cin nasara shine a baru ay fazu wa ghalabu wa tabaku hayra kamar al-hamd kusa kamar yadda ka san yaki kuma na da na da mazaji na da jarumai شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية يا توفي تولى بيان كما يا بد مسالي ليوا يا توفي مسالي ليوا حقا تنسى حقا من زق الله صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله عنه من زق سمى في أبي شأن أبن دي شأن سوزنش shi yasa malamin tafiya ya ce da za a samu wani soja har kai yaki za a yi wannan sojan ba a taba zuwa yaki da shi ba bai ci nasara ba ba yi da tsoro sannan ya san dabarun cin nasarar yaki ga kuma wani shi kuma alintacce ne abin da ya shafi kuɗin mutane ya rika kuɗi sosai ba za a ci ba ba zai ci ba ba zai bari a ci ba to baya halatta ka ɗauko wannan mai kuɗin ka tashi ya zama shi zai mai amana ka rike shi kace shi zai shi zai kula da wajen yaki a wannan ne yaki shi za a aje a wannan wajen ko da idan aka ji za a ce ya ci kuɗi amma an ci nasara ya ce ya ci kuɗi amma kuma an ci nasarar yaƙi ko ba komai da ya tashi an ci nasarar yaƙi da ya tashi zai rubuta ba fa halattawa ake yi bana ana nuna abadi ne na ta'arubul mafasi ba yadda aka iya ta'arubul mafasi ba'dha ma'a ba'd wancan za a nada sai a dawo sai a ce to abincin da aka ba sojoji da kaza da kaza ina ma ya kasa bayani ya kasa bayanin yadda ya da kuɗi so da sai an samu damuwa ne wajen gudanar da kuɗin nan ba rekod ba komai kawai an ci an yi komai ne amma kuma an da an ci yaki to shi ya kamata a nada ba wancan mai tsara kuɗin ba domin ba haka kuɗi ba ce na shi kuma wancan ba za ka ɗauko bai timba da ka ba shi ba domin wata rana za a zo ba kulki wani kuma sai kaga Allah ya hada mai nika Allah sai ya hada masa duka to kula da wannan yana da tasiri a wajen al'amuran mutane walil umuri mawaqitun muqaddaratu katani al'amurra suna da mawaqitu shi ma barura ta shirye yasa ya sa masa kalmi walil umuri al'amurra suna da mawaqitu lokuta jam'u miqat مقدرة وأن دعك قدر سنة لإياك وكل أمر له حد كما كون لمن ينا لإياك وميزان كما ينا دا معولي سو دك أقول دا وانا وجنة شوى غبني وجنة بعد شي يسابع ديه بني وزاء واد أجيب وزاء بعد كري جرع وزاء تروايني آه. وايني أمانة كودي لكوتي شجاء بعد كري جرع tirejaranci baya a musulunci baya bukata ake ka zama mai kudi a to kai mai kudi wato zai shi kudin kenan in ya shi zai biya ina magana wannan a waye ne amana waye in an bashi ba zai taba ba shi kenan shi yake nema fala takun adilan fil amri tatlubuhu kar ka zama mai gaggawa a cikin wani abu da kake nema falaysa yuhmadu ba a yaban buhranu alamar ciwo qablan nubji idan ciwon bai zama ya nuna ba ina ba a wannan lafazin bufan lafazi ne yunani asali kalma ce ta greek kalma ce da suke amfani da ita a matsayin alamar ciwo suna cewa alama ce ta ciwo a warki sannan kuma alama ce ta ciwo a mutu alama ce ta ciwo a mutu likitocin yunan greek sukan yi amfani da ita su kalla mutum wani zubin su ɗauki wannan su ɗauki wannan halin na buhran a matsayin to zai warke alamar warkewa ce ce sannan kuma wani zubin su kalla zai ce alamar mutuwa ce kuma ta kan fara haka da mutane wani kika yi kamar ya wani an jima kuma ko sai a ce ya rasu sai da za haske da ma ya tashi ya tsalla to shi ne wannan saboda haka fa laysa yuhmadu qabla al-mubji buhran ba a yaban buhran alamar ciwo ko a warke ko a tashi qabla al-mubji dan ba dan bai nuna ba idan alamar ba ta nuna ba sosai an tantance ta ta tashi ce ko ta mutuwa sau da ka duk abin da kake nema ka tsaya ka bi musulmi kada ka yanke hukuncin cewa wannan abin nasara ne har sai idan ka ga alamar akwai nasara a ciki shi yasa umirta bil istisharati wa umirta bil istihara la khaba man istihara wa la khasira man istishara duk mutumin da yake ba Allah zaɓi a abinsa to ba zai tafi ba haka duk mutumin da yake neman shawarar bayan Allah ba zai yi asara ba a cikin rayuwar shi sau da ka ana san nan a zama kana da nutsuwa a wajen neman abu kakka ce sai kawai kana neman abu dole fiya ta wannan ita ce wasiya ta ƙarshe su ne kuma wannan bayyana mu lura da karuwar kalmomi mu lura da kuma hikimomi duka a ciki وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين